wannan littafi na rihilatul qulub za mu tashi a shafi na 68 shafi na 68 nazara ila rabbihi ayana بسم الله الرحمن الرحيم وقال عبيسة بن عتبة رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته فقلت ما فعل الله بك فقال نظرت إلى ربي عيانا فقال لي هنيئا الوداية عنك يا ابن سعدي فقد كنت قواما إذا الليل كالجنة بعبرة معذور وقلب حميد فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإني منك غير غير بعيد Imam Abin Sassabi da Ukuba yake cewa bayan rasuwan Sufiya da Sauri Allah ya masu rahama bayan ya rasu ya ce ya gaishe a cikin bacci sai ya tambaye shi ya ce mai Allah ya ma wani sakamako Allah ya ba ya ce sai kawai ya ce mu sai kawai ya soma rera waɗannan baitoci ya soma rera waɗannan baitoci cewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kenan me waɗannan abiyar ya faɗi shi ne wato na ga Allah wato na ga Allah ganin watan tsohuwa tur da tur daman shi Allah nan duniya ne ba a gani shi a wannan duniya shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da matsayinsa da girmansa da ya ce zai ga Allah bai sha da daɗi ba eh Allah ya gaya mana lokacin da annabi Musa ya yi gani da Allah maɗaukakin sarki ya ji daɗin magana sai ya ce rabbi arini an zurɗi ne ya ce Allah ka bani dama na ganka Allah ya ce matsalan tarayi za ka iya gani a wannan rayuwa a shi ne sai Allah ya masa jaraba ya ce walakin zurɗi lal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace sai ne ga dutsen nan ka kalle shi in ka har ka iya gani shi to za ka iya gani na saboda me shi dutsen da zai gani Allah ya faɗi me zai maka Allah ne zai tsilla dan daga cikin hasken zatin Allah ya taɓa dutsen to in annabi Musa iya kallon dutsen Allah ya ce to fa sawfa tarani da sannu za ka gani shi ne sai Allah madaukakin sarki yake falamma ta jalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa haskensa ya kai wannan dutse jikin wannan dutse ya bayyana jikin wannan dutse annabi Musa da ya kalli dutse shi kuma fa kharra Musa sadiqa kawai sai annabi Musa ya wadi ya suma kaga tunda ba a gama kallon dutse ba ma magana kuma na kallon zatin Allah kuma ai kaga bai taso shi yasa ma falan ma a baka Allah ya ce lokacin da ya farka kala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin yace Allah na mi ka na tuba zuwa gare ka wato maganar ganin ka kama a bashi yawa amma mu nan ba ma annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al'ummar duka albishir sha za mu ga Allah Allah ya sa mu gan shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je janaza a'a ba janaza ba suna zaune ne tare da sahabbai ranar sha hudu ga wata sha hudu sha biyar wata ya fito ya kura haskensa irin gafarin wata yana haske kamar fitila a cikin yayi wannan shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai sama sai ce wa sahabbai innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal kamar yace yadda kuke ganin wannan watan ya fito gau yace duk za ku ga ubangiji har ma ya ce musu la tuzamuna fi ru'yati ba wanda zai ringa cewa kai ka man ka ni ban gan shi ba ka san in taro yayi taro wani sai a kare shi na wani ya tsaya a gaban ka to ba wannan Allah ya ce ba wanda zai ko turare ne ya ba ku duk za ku ga Allah Allah ya sa mu gani ganin Allah ya fi aljanna daɗi eh aljanna na da daɗi to a duniya ma irin rayuwar duniya wani lokaci mutum zai ji kamar ya ji daɗi na in mutum ya yunwa ta koro shi ma ya sha zafi in ya samu kura mai sanyi wata rashin sai ya ji kamar ya ji daɗi na zai ji kamar ya ɗan huta misali to bari a ce yadda duk duniya babu hu Allah maɗaukakin sarki yadda ya tsara duniya babu babu hutu wannan karatu ne mai wahalar ganewa sai sai wanda Allah ya zaba amma Allah bai tsara duniya a huta Allah ya yi duniya ne a yi ta tafiya ana ta daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan kuma babu wani babba babu karami babu mai mulki babu wanda ake mulki babu mai kuɗi babu talaka kowa jiki yake har sai an koma ga Allah shi yasa a wannan jinjikin dan adam ya dage bi Allah sai zama wannan daman kamar ya zo gidan aiki ne can kuma gidan daɗi dama haka ake son musulmi ya zama ya zama wannan rayuwar ta shi kawai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya sijinul mu'min duniya kurkukun mu'mini sai ya ce wa jannatul kafir amma aljannatul kafir ne to kaga ba a san musulmi ya mai da duniya aljannatul saboda aljanna mai za ka ci a ciki tun ma ba a ƙirƙiro takin zamani ba a duniya lokacin ana cin abinci a ji daɗi ƙasan da abinci akwai daɗi Allah na masara masara da ka ganta nan idan mutum ya je gona ya karyo guda goma ya zo yana dafa ta anguwa ko wucewa kai a layi sai ka ji ƙarshi na sai ka ji kai ana masara na aiki abin wani ban sha'awa yanzu kuma kaga har siga ake zuba masa Allah ko da da eh amma maki in ka an kada masara ka ci ka ji zaki ce wai siga aka zuba masa in za a dafa sai a zuba mata siga na to ta fi ƙanshi gaskiya ne da su rogo da duk abin da ka sani ga wannan yalo yalon bello shi kaɗai yanzu kana neman ka samu yalon gaskiya sai ka sha wahala za ka gan su tiɓa-tiɓa amma ɗin ne ita saboda taki ne ya kumbura kawai girman taki ga kifi ga kaji ga kifi ma da in ka sami kifi na gaskiya ka ci kifi ai sai ka wani kana ji a jiki ka ci kifi amma yanzu ko bahun guda ka ci ba abin da ka ci na to ai shi ma kai ne narkakke ne ai ba ka ga abin da aka bashi ba tunda wani abu ake ci da shi kifayen da suke rayuwa a ruwa Allah kaɗai sun ne suke ci na gina jiki kamar zuma ce zuma ita ma an kasa mata gaske ba ta kiwo da kiwo kawai za ta baka abin da aka ba ta ci yawa in ya danganci akwai kiwon da yake da ana ba ta abubuwa masu amfani yawa tana da amfani amma wata kiwon wanda ake ba ta suga kake ta sha in ta fito da shi mai za ta fito ma da shi suga za ta ƙara sha bakin suga shi kenan to haka nan to shi shi shi yake cewa na na ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce mun wato madalla kuma ka samu yarda ta ya kai dan tsayi wato madalla da abinda Allah ya datar da kai ka samu yarda ta Allah ka samu yarda ta ya ce a duniya ka kasance kana tsayawa cikin dare kana salloli cikin dare mutane na ta bacci kai kana ta nabilbili kana ta kuma kana yi tsakani da Allah kana yi saboda Allah madaukakin sarki zuciyarka tattara ga Allah madaukakin sarki yace dan haka yau tunda ka dawo waje na ga gidaje nan aka nuna masa ka tabarorin gidaje na aljanna yace ka zaɓi duk wanda kake so sa'annan na baka dama kowane lokaci ka riga kawo mun ziyara kusa aljanna ma hata ganin Allah da ziyarar Allah mataki-mataki eh akwai wanda za su ganshi a sati sau daya ko wani a wata wani kuma wani kullum kullum Allah sa muna cikin su yadiru fil jannati fi nakalatin ila shajaratin yana tashi kamar tsuntsu a cikin aljanna daga a cikin a cikin bishiyoyin dabino da ya saura nan sai ya tsalle ya koma wani yana tsalle yana tashi daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan wa qala sufyan bin uyayna ra'aytu sufyan al-thawri ba'da kaga wannan duka maganar Sufyan al-Thawri ake kana ya kamata musulmi ya ce ma wanda ne Sufyan al-Thawri din shi ma na gaba magana ne a kai shi yace na ga Sufyan al-Thawri bayan ya rasu sai na gan shi yana tashi akan bishiya ya tashi a wannan bishiya ya ya koma wannan ya tashi a wannan bishiya ya koma wannan daga bishiyar dabino zuwa wata bishiyar dabino kuma yana magana me yake cewa yana cewa limithli a hadha falyamal al'amilu saboda irin wannan samun wannan nagarta da samun jin daɗi to masu aiki su dage su aiki Allah ya samu dage wannan aikin ba da ake magana ba shine aikin yau shine aikin da zaka yi yanzu shine abin da zaka yi gobe da jibi da sauran shekaru ko watanni ko da Allah ya ɗiba wa ɗan adam shi ne da misali haza saboda wancan abin da ya samu na ta goma shi da Allah ya masa ya ce saboda shi ne lalle masu aiki su dage su aiki shi ne sai aka ce masa da me Allah ya shigar da kai aljanna sai ya ce Allah ya shigar da ni aljanna ne wato da tsantsaini shi ne wara'u tsantsini yara yara ba sun tsantsini ba na manya ma sai an yi ta bayani na tsantsini a san tsantsini a ashe dai ba a sanin ba rai wato tsantsini shi ne ɗan adam idan aka ce idan aka ce shiga gadin din nan babu kyau su sai dan adam ya daina bin kunyan nan gaba daya na ai an gane ba wai zai shiga gadin din ba fa na yawwa tunda ba sai ya bi hanyar nan zai shiga ba sai daina bin na lalle shi ne ai shi ne tsantsini wato duk wani abin da Allah ya hana ko kusa da shi baya zuwa ba ma yi ba kusa da shi ma baya yi kaga mu kuwa sai gyaran Allah saboda a bar mu ma musamman Allah ya hana mu an ki dan da yawa mu musamman Allah ya hana su Allah ya ce muna da wani wani zamani wanda yake a bar kama ka bi Allah ta kai da gaske saboda shi ɗan ya haɗa mu da aiki masu yawa masu yawa wanda nan magabatan mu ba su da wannan aiki magabatan mu sun yi rayuwa ko talabijin babu na babu talabijin babu waya na yanzu ka ɗauki saitin duniya yanzu ba mata masu yawon tsirara yanzu ka cire waɗannan guda uku a ce yanzu an ɗauki su babu su a duniya ka ga yadda za ka dawo kun gane za ka zan samu canji za ka ga garin ya zama kamar madina na na nufin inda kake eh saboda duk abin da yake zai tunatar da kai Allah wani abu ne a musulunci akwai inda da ka je sai ka tuna Allah akwai inda da ka je kuma ka kana ninka kana ta mantawa sai ka yi da gaske to su za ka ga sun samu daman maki ka ga rayuwar mutum gaba daya in ka gan shi baya masallaci to ya je kasuwa saboda zuwa kasuwa ma ibada ne zuwa kasuwa ibada ba ba cewa kai ka daina ka je kasuwa a abinda aka ci kan an je kasuwa a tsare dokan Allah kasuwa kuma in Allah ya hore wa mutum ya bi Allah da dukiyar shi ke abinda Allah yake nema ke ba cewa aka kar wani je kasuwa haka ne ma in zuwa kasuwa kuskure ne mutum kada ya nema abinci kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ya buga mana mafi girman misali da shi kaga shi Allah maɗaukakin sarki shi aiko annabi na ƙarshe na duniya gaba ɗaya ai da ya kamata sai a ɗauke mana maganar neman abinci na a ce baya amma ina Allah sai ya bar shi sai da yi kasuwa kowa ya karanta annabi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwa shi yasa ma sanadiyar ma kasuwa auren ma na farko na da nana Khadija farko abin da ya so mu hada su da nana Khadija kasuwa na kasuwanci da mu a lokacin yadda suke kasuwanci sai mutum ya duba amintacce wanda iya kasuwanci sai ya dauki kuɗi ya bashi sai zai yi kasuwanci sai ya dawo da riba sai a bashi abin da za a bashi haka ake kasuwa ana zuwa sham ana zuwa gasu nan garuruwa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama da kanki ya zo da kanki ya zo ya ce don tana ba wa mutane kuɗi su je kasuwa ya ce shi ana so a bashi da ta gama za Allah ta ce idan za a bashi sai ta ɗauki wani babanta ana kiranta maisara sayyidina maisara sai ta haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kuma ta ce masa ka lura da shi ka lura da abin da zai ta faruwa a hanya sai kuma haka aka yi suka tafi kasuwa abin da ya fi ba ta mamaki shine ba ta taɓa ba wa wani mutum dukiya ya ciyo riba irin na manzo Allah sallallahu riba ya zo da riba sannan da tana tambayan mai sarrafa yana ta ba ta labarin abubuwa na mamaki da suke ta faruwa da shi a hanya ya da cikin kisoshi da ake bayarwa zaman shi a ƙarƙashin wata bishiya akwai wata bishiya wanda wani rahib malami ne na addini kirista wanda musulmi ne kusan kiristocin da musulmi ne na kiristocin duk da suka biyo inda suka yarda da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne da aka ire-iren suna nan hatta jiran zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke amma suna yin addini addini saboda wani addinin bai zo ba da haka suna cikin haka shi ya karanta a littattafan cewa duk ranar da wannan bishiya ta yi ganye bishiya ce kawai da da rassa babu ganye duk ran da bishiyar ta yi ganye to annabin ƙarshe ya zauna a ƙarƙashinta ta yana ta jira yana ta jira yana wani kogon dutse ne baya fitowa sai dai matafiya su shiga su gaishe shi ba wanda ya taɓa gani shi malamin nan hauje amma ranar nan kawai sai aka gan shi da madara ya ebo madara a kofi ya fito ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga ganye ta bishiya ta yi ganye ya gane cewa lalle annabin karshen zamani wanda daga shi babu wani annabi da zai zo sai an yi tashin alkiyama sai an yi tashi alkiyama mu dai a wannan al'umma tamu to babu wani annabi da zai ƙara zuwa sai an yi mana tashin alkiyama sai an yi mana hisabi ɗan aljanna sun tafi Allah ya sa muna ciki ɗan wuta sun tafi shikenan ba wannan duniya Allah sai in yana so sai sai sai yi wata ya kawo wasu mutane na ko ya kawo wasu aljanu ya taba kawo aljanu kadai kafin mu aljanu sun zo duniya aljanu aka yi eh sun in Allah ya so kuma ya halicci dama mu ma ba mu san ba mu ma san mutum ba Allah ne ya yi mu to Allah ya yi wanda ya ga dama ya khalqu ma ya sha Allah sai yana halittar ko yanzu ma da muke raye ai akwai wasu halittu ba mu san su ba ba san mu amma mu namu da aljanu da mutane ne kawai da mu sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hada da su shine aljanu da aljanu da mutane wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu sauran halittun Allah madaukakin sarki Allah ta tsaye san su Allah yana da halittu iri iri iri iri ko labarin su babu shi wannan ƙasa da ka gani ƙasan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa halittun Allah ne burjif burjifa shi yasa malama suke cewa yana da cikin kimar alƙur'ani da kullum ka ji ya kira samawati sai ya ce wal arda in ya ce samawati wal arda sai ya ce da ƙasa ita kaɗai amma kuma kasa ba ɗaya ba ce sama kasa ma guda bakwai ne amma kullum Allah sai ya ce wal arda suka ce abin da yasa Allah ya ga mana haka domin da ilimin mu da komai namu ya kare a wannan kasar ka taba jin wani ya baka labarin kasa ta biyu cewa ana wata harka a kasa ta biyu to kasa ta ɗayan ma ya aka kare an ce mafi girman rami a duniya shine wanda a Italy ne ina ji Italy na na to kaji Mariana Trench shine far shine mafi tsawon rami da aka taɓa tona shi a duniya su ma kuma suka ga wuta suka daina saboda mashinan nasu narkewa suka yi to mashin ya narke kaga mai aikin mashin dole ne ta kai shi zafi shi yasa nan suka tsaya da aka ba kai shi yasa Allah dukan muka kare a nan amma kaga dan adam yana da alaka da sama ko dan mala'iku na ko dan gasunan gasun abubuwa da yawa annabawan Allah la ta ce ba wannan na sama ta kaza wannan na sama ta kaza ga al'arshi suwa ne duka shi yasa Allah yake ta kira mana sammai bakwai sammai bakwai sammai bakwai bayan dan su bakwai bayan dan kasa guda ɗaya ba ce amma Allah kullum ya tayi zakari ya ce wa ma khalaqna samawa sai ce wal arda a to shine yace wato Allah madaukakin sarki ya shigar da shi ne da aljanna da da tsantseni da tsantseni sai aka ce masa akwai wani malami da ake kiran shi a Ali bin Asim shi ma ya rasu sai wanda ya gaishe shi to ya ina Ali bin Asim shi kuma fa sai ce ai ba ma gani shi shi muna gani shi kamar tauraro wato kaga shi ma albishir ne shi Allah ya ba shi wani matsayi wanda yake mai girma sha'abu ɗan hajjaj da shi da mus'ar ɗan kaddar na karanta wannan ba to na wa kana sha'abu wa kana su'ubatu bin al-hajjaj wa mus'ar bin al-kaddar hafizaini wa kana jalilai قال أبو أحمد البريدي فرأيتهما بعد موتهما فقلت أيا شعبة ما فعل الله بك فقال وفقك الله لحفظ ما أقول حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من المسجين وجوهر وقال للرحمن يا شعبة الذي تباهر في جمع العلوم فأكثر تنعم بقربي إني عنك ذو رضا واكشف عن وجه الكريم لينظر وهذا فعالي بالذين تمسكوا ولم يعرفوا في سالف الدهر منكرا yace su ba dan dan hajjaj da mus'al dan kaddad sun kasance wato hafizan alqur'ani sa'annan malamai ne masu daraja kuma shine abu ahmad al-bari yake cewa bayan sun rasu sai na gansu a cikin bacci sai nake cewa ya shi uba mai Allah ya yi ba sai ya ce Allah ya datar da kai ga kiyaye abin da zan faɗa wato zan baka labarin mai Allah ya yi Allah ya taka riki kuma bayan mun karanta magabata suka roƙin abokin mutum ya rasu yana roƙon Allah ya ga halin da yake ciki mu ba ma yi na mu ba ruwanmu wani ma ya gani zai ce fatalwa ce kawai wani iri amma su suka roƙi Allah ya gwada musu halin da ƴan uwansu suka kuma Allah ya gwada maka sai dai wani ka ga halin da yake ciki kuma hankalin ka zai tashi amma in ya tashi sai ka yi ta mana addu'a eh saboda addu'a tana aiki to shine sai yake cewa Allah ya baka ikon kiyaye abin da zan gaya ma sai yake Allah ubangiji na wato ya ya gina mun wani katabaran wato kubba mene mene abin nan mai kamantanci buka eh wata katsawaran buka tana da kofa guda dubu ƙofofinta guda dubu kuma da da kayan tsaro jauhara lu'ulu'u da marjan aka yi ta Allah ya kafa mu kuma Allah mai rahama ya ce mun ya kai shi uba kai kokari a duniya wajen tattara ilimomi kai kokari ka yi ƙoƙari wajen tara ilimomi na musulunci da haka yanzu sakamakon da zan ma ka yi ta jin daɗi da zan kasancewa a kusa da ni don na yarda da kai ya ce kuma zan ringa ba ka dama kana kallon fuska ta inji Allah to wannan babban matsayi ya ce kuma haka ne zan nagewa duk waɗanda suka yi riko wato da gaskiya a rayuwarsu ta duniya suka tsaya suka bi Allah ba su tsaya sun yi ta ayyuka na alfasha ba ba su tsaya sun yi ta bibiyar shaidan sun yi ayyuka da wato na ganin dama ba Allah ka tsare mu abahu Allahu nazara ila wajhil karim Allah ya ba shi ikon kallon wato zatin Allah madaukakin sarki قال أحمد بن محمد اللبدي رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقلت يا أبا عبد الله ما فعل الله بك قال غفر لي ثم قال يا أحمد ضربت في ستين سودا قلت نعم يا رب قال هذا وجهي قد أبهتك فانظر إليه Ahmad dan Muhammad Al-Labudi yake cewa naga Ahmad dan Hanbali a cikin bacci bayan ya rasu sai na ce ya kai baban Abdullahi ne Allah ya yi ma bayan ka da su sai ce Allah ya mun gafar Allah ka mana gafar ya ce sa'an nan Allah da kanshi ya ce mun ya ce mu ya kai Ahmad an yi maka bulala sittin saboda ni ai duk wanda ya karanta tarihin Ahmad bin Hanbal ya san bulala sittin ko me yasa aka yi masa ita na saboda akan maganar Qur'ani na maganar cewa alkur'ani makhluqun shine yasa yana wani ra'ayi ne ake so ya bi sarki yana so ya bi ra'ayinsa ya ce sam ya ki yarda shi ne aka yi masa wannan bulala guda ciki shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa na ce eh rab ya ubangiji haka ne sai ce to shi ke da sakamakon haka na baka iko ka ringa kallon zaki kada ya manta da duniya an gama ke wannan Allah ya mar wannan kan ai su ne suke ta Allah Allah ta shi kiyama dan su zan su shiga ainihin gidaje Allah yana ba tura mutum daɗi na aljanna Allah yana tura mutum wurare na jin daɗi ya yi ta jin daɗi bayan ya mutu amma haƙiƙanin aljanna da ake magana wanda zai jagoranci mutane su shiga shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji ya ce ma ya shiga ya shiga to a reception yake eh wanda zai ja jagora shi ne so mu shiganta shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan al'umma sai ita ce al'umma ta farko da za ta so mu shiga aljanna shi yasa Allah ya yi mana ni'ima Allah ya mana rahama Allah zaɓi ne na Allah ma ya kawo ka a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mun zo a ƙarshen lokaci mun zo a lokaci mai hatsari mun zo a lokaci da shedan yake baje koli mun zo a lokaci da shedan yake ya kwanta bacci saboda ya san akwai masu masa aiki yanzu ce dan ai me zai zo ma ba na ka san maluma da magabata shi dan zuwa yake yi yanda ka san kana tashi ka je ziyara wajen abokin ka haka shi yake tashi ya zo gidan malami ya a yi magana kuma ya san shi ya gane shi wanda ya karanta tarihin Hassan basari zai ga cewa har ya ba da kissan ziyara da shedan ya kawo masa kuma ya gane shi ya gane shi har yake masa bawan ya ce ya shek yake kiransa shi kuma yake je masa ya kai aduwallah eh har ma yi kuna gaisuwa ya lafiya yadda kasa kuna gaisuwa har ya kowa ya tambayi kowa ya kake har ya tambaye shi ya kake yi da bayan Allah ya yi shi ne shi shi ɗaya ke ce asali basari ai bayan mutane yanzu fa sun yi nisa in ji iblis ba ya ce ai gafata malam jaha ina kan na halaka mutum sai na zo gidan shi na lallaba shi na bi shi na yi wani ya ce yanzu ne ma har kallo nake tafiya na yanzu akwai shaidanu na mutane da yawa ba wai sai na zo aiki ba na don ka duba da abubuwa ba na shaidacin ake ba me zai zo yi gidan rawa tsirara nan gidan na to me zai zo yi zai ne zai bacci shi kawai abin da zai zo yi kenan to wasu sun gama masa sun gama masa aiki yakan yakan fito ka karanta talbisu iblis ka ga yadda iblis yake zuwa wajen mutane iri yadda kake zuwa anguwa a cikin talbisu iblis akwai kisan wani malami limami wanda ya idar da sallah sai ya ya fita harabar masallaci yana sai ya huja ya zauna a bakin gado haka kawai sai ya ga mutum ya fito da sauri ashe shedan ne sai ya zo ya kama fada yanzu kana malami kana liman ka bar masallaci ka fito waje ka yayi ta maganganu sai mutum ya ji kamar da gaske ya ce gaskiya ne sai ya ce na gode sai ya tashi ya shigo masallaci yana shigowa masallaci sai ya ji daram ya leƙa sai ga daidai inda ya faɗi katanga ta zube ya ga mutum kuma na tsaye yana so ya ci kai malam irin labadan na Allah ya turo ka ba na da ya ce a halin kan haka mun godiya zai kan haka wani godiya ya ce ka san ni waye in ji shi ba in ji shi ya ce na yawa ai kun gani na sai mana hausa ce ai ga za ko wata hausa da da da ake muna makaranta sai a za a rubuta bishiyar mangoro sai a ce na hau mangoro to akwai wata bishiya sunanta kace na na na hau goba na hau mangoro sai a sa na hau na ba ku faɗa ba sai ka ji ya ba da wani ma'ana daban maimakon ga abin da ake nufi da shi to shi ne sai zai margori ya ce ya ce shi ɗin nan shaɗan ne ya ce ka san me yasa ka ga na zo da sauri na gani katangar ne za ta faɗi kuma na san cewa in ta faɗi a kan kayi shahada yawa wato baƙin ciki ne ya sa shi ba wai na ɗaya ya ce shi ya sa ya ce ka koma masallaci ba ina son aje a zauna a masallacin ba amma wannan ya fi mun sauki don bai san gobe ko zai je ya zama wani abu ba amma wannan ya san kawai ya haye in an gama wannan na yawan shi yasa sai bakin ciki kai yayi jihada a tuhallihi almala'ikatu tahta shajarat duba mala'iku suna ta masa kwalliya a ƙarƙashin bishiyar duba wannan bishiyar tuba ta zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tuba din nan bishiya ce wadda take a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahayin doki wanda ya iya sukuwa akan doki zai yi shekara da ne zagaya ta ba ka kalli doki ne wanda ake gudu a kan shi to bishiyar tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahayin duki kwararre sai ya ke kar dare da kiwaye ta ba sai ka hararo girman ta ana jin in ka doki an ce ka zagaye Najeriya ranar ne za ka je kara na na a wani a kan doki ne a ce ga Najeriya an ma hanya ka zagayo ta na? ka zagaya ku? to to kayi kenan akalla bishiyar tuba ta fi najeriya kasan da bishiyar tana da girma cikin aljanna to a cikin wannan bishiya ya ce ana ta masa yana ƙarƙashin wannan bishiya ana ta masa kwalliya وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج حدثني رجل من أهل دوس قال دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به فرأيت بعد عشر سنين في المنام كان أهل أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادروني بالكلام فقالوا يا هذا كم ندعو الله عز وجل أن يريك wannan na ɗin ya kamata ya zama tani kan ka du'ullah sukan ɗan yi kuskuren bugu in ya mai na sai mai da ita ta kam ka du'ullah azza wa jalla an yurika iyana tas'aluna an rajulin lan yazal منذ فارقكم فحليه الملائكة تحت الشجرة دوبا abubakar abubakar ahmad dan muhammad dan hajjaj yake cewa wani mutum daga cikin mutanen dos ya ya bani labari yace shi din yana ta roƙon Allah madaukakin sarki ya gwada masa mutanen makabarta kuma ku dinga yi wataƙila wani gobe ya zo ya gaya mana mun aka gaya mana na wani abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi annabta ta wuce amma abin da ya rage shine bishara da Allah zai ringa wa mu'mine na mafarki ne kyau na kai ta ganin abubuwa masu kyau na kaga yanzu yanzu ka kwanta bacci ka gan mu nan duka a masallacin nan cewa ga mu nan ne layi an samu ana ba mu muna shiga aljanna ai ka gaya mana amma dai in ka ga an ni layi ana mana bulala ne kaka ga kowa za ka yi na misali wannan kaka ga kowa dan mamaki ba me daɗi ake faɗa mai kyau mai daɗi shine ake faɗawa shi ma masoyinka amma mana kyau karka gaya wa kowa ko matarka karka gaya ko babanka karka gaya ka yi gum da bakinka ka yi sadaka ka ce Allah wannan mafarki da na in alheri ne Allah ka tabbatar da shi domin lokaci ka iya ganin abu kai bai ma daɗi ba amma alheri Allah kuma ana abin sharri ne Allah ka nisanta da shi kenan ka ja baki ke shi shi kenan an wuce wajen shi ne yake cewa ya ce suka ce ka daɗe kana roƙon Allah ya gwada ma mutanen makabarta don ka tambaye su yaya halin Ahmad bin Hanbal yake sai bayan shekara goma yana ta addu'a Allah ya gwada masa Allah bai gwada masa sai bayan shekara goma ina kai ko shekara uku ba kai ba kana ta cewa wai kana ta addu'a ba a yanka na kagan shekara goma yana addu'a amma bayan shekara goma sai kuma Allah madaukakin sarki ya gwada masa ya sai ya ga ya kwanta sai ya ga mutane makabarta kyau sun taso gaba ɗaya makabarta duk sun taso ya ce kuma da suka taso duk sai suna mun magana sai suna ce mun kai wannan kai ne kake ta roƙon Allah ko ya gwada maka ya gwada maka mu don ka tambaye mu mutumin da ya bar ku ya rasu ya bar ku tun wajen shekara goma kenan ya ce tun da ya bar ku nan har yau bai gushe ba ana masa kwalliya a ƙarƙashin bishiyar duba mala'ikuna tamar adona tamar gaye a ƙarƙashin duba tun da ya bar ku nan shekara goma har yau a wannan zai sha kwalliya kwalliyar mala'ika قال أبو محمد عبد الحق وهذا الكلام من أهل القبور إنما هو إخبار عن أولي درجة أحمد بن حنبل وارتفاع وارتفاع مكانته وعزم وعزم منزلته فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وأما هو فيه إلا بهذا وما هو في معناه أبو محمد عبد الحق كيشيا وأن مغنى mutanen makabarta suka yi labari suke barawa na daraja da Allah madaukakin sarki yayi wa Ahmad dan Hanbal da matsayi madaukaki da Allah ya bashi da girman matsayin da yake da shi da haka ba za su iya faɗin wato matsayin ba sai suka yi wannan ibara ta cewa ana ta masa kwalliya a ƙarƙashin bishiyar duba tun da ya bar ku shekara goma kenan ya ce wannan yana nuna wato matsayinsa زرنا كليم الله زرنا كليم الله موسى عليه السلام mun ziyarci wato abokin maganin Allah kusan taken da ake wa da Musa kenan ko kalimullah wato mun kai masa ziyara wa qala abu ja'far saka sahibu bashar bin al-harith ra'aytu basharan al-hafi wa ma'ruf al-khurfi وهما دافيان فقلت من أين فقال من جنة الفردوس زرنا كليم الله موسى سياقة جاء أبو جعفر أستكى يكيكيوا وهو أبوكيم بشر بن حارث yace na ga bashar alhafi da ma'arufar kurki su biyu sai na gansu a durkushe akan gwiwoyinsu sai da ce daga ina kuka fito sai suka ce mun kai wa annabi Musa ne ziyara a cikin aljannatul firdaus mun kai masa ziyara ne yanzu muka dawo idan mu an shiga aljanna ana ta ziyara akwai ziyara da za a ringa wa juna akwai wata kasuwa da za a ringa cinta duk kwana bakwai wajen cikin aljanna babu kwana babu wannan dare da rana na duka waɗannan an wuce su sai dai kaddarawa eh sai dai kaddarawa babu ba ba awa 24 ko awa 48 na irin wannan a Allah ya madaukakin sarki yadda ya tsarin aljanna ita tsarin duniya da Allah ya yi ya yi ta ne damar kawai a zo a yi aiki shi yasa ka ya mana dare da rana da rana a sha wuya na mai dako ya yi mai yawo ya yi mai kasuwa ya yi mai na kowa ya gaji sai kowa ya je da dare kuma waje Allah nan wa ku subhana sai muka sanya da tun kuwa ku huta shi yasa Allah yake cewa ba ku gani ban Allah ya ga dama ya sanya muku dare gaba ɗaya ya zuwa zai kawo muku da rana a ce daga daren nan ba za a sake rana ba kaga da nan adam ya shiga damu ko a ce rana ta yi ba za a sake dare ba shi ma da ya zama da amma duk wannan dan aljanna bai bukatuwa gare shi duka shi wannan kawai Allah ya shirya masa wato shi yasa sifan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam da zai faɗi sai kawai ya bawa dan adam samari يجي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما قدر على قلب بشر yace cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin sa cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba yace a cikin aljanna akwai abin da zuciya ma ba taba rayo shi kaga abu ya kare kenan sai mutum ya je Allah ka samu a ciki alhamdulillah sai mu tsaya na وعليكم السلام نعم to kafin kai mana bayani yana da kyau za mu saurare ka amma bari na yi wani bayani yana daga cikin wato abun tashin hankali da ɗan adam zai jawo kanshi bai mafarki bai gariya ya ce ya yi babban zunubi laifi ba wai kai ba ba wai kai ba wai kai na ce ba ka gane ina wani bayani da dai kar ka gama wani kuma ya ce mana ya yi mafarki shi ma ka gane ai na sabon Allah ne mai girma wallahi mara kyau malam mutum ya jawa kan shi fishin Allah saboda me in ka ce ka yi mafarki ba ka yi Allah kawa ƙarya na Allah ke nuna mutane abubuwa to bai nuna ma ba kace ya nuna da ka musan wannan na san an sani tunatarwa ce malam ci gaba a bari a kawo ma abun magana ba sai ka nanana ta ba na na bashi bashi musiba ce Allah ya sa in ana bin mu bashi Allah ya sa mu biya kafin mu mutu wani abu ne mai sauki a wajen Allah ne yi ma haka wanda ya sa ka zama musulmi mai iko ne ya ma komai to Allah ya ba mu da kuma mutane su daina wasa da bashi irin bashi da ake ji yanzu kawai na wasa na wargi ina nufin in ba bashi ya zama dole ba halal ne a ci bashi ba haram ba amma mutum ya ringa bari sai ya zama dole a yan gane akwai za ka ga wani ya ci bashi ya ci kallon kwallo wai misali na ke ma ne ka gane ne mutum ya ɗau bashin ma ya zama wasa ko mutum ya ci bashi dai wani abu na haram to ya zama dai na gaske addu'a mu ma shine Allah ma ya raba mu da cin bashi Allah ya zama mu dinga ba mutane bashi eh da mun zan ce ina fatan dai kaya fi masa eh kace alhamdulillah na'am kama ma barki kai wa alaikum assalam na wa alaikum assalam na'am wajen kasuwanka kana gadi kana sallah yau kana sai da kaya kana sallah ka san akwai wannan sallah halcin da yake barwa yana nuna babban an ɗau ƙarami an ɗau babba yana sallah na wannan wasa ne da addini wasa ne da addini hasali abin da ya dace da ɗan kasuwa mai hankali idan ma yana jin tsoron kayansa to sai kulle shagon in lokacin sallah ya yi damar ya tsara kasuwanci lokacin sallah na yi sai ya rufe shagon in an yi sallah sai zai wannan shine abin da yake daidai amma ai wannan ba sallah bane kana sallah kana duba abarba ko nan to da wani zai zo kana sallah ya ɗauka ya za a yi kaga kana sallah ne kana gadi na kana sallah kana gadi akan samu ana sallah abu ya faru amma dai ba irin yanda mutum yake sa kullum kullum a nan a nan anguwan a nan masallaci ɗaya daga cikin masallacin na anguwan ba wannan ba akwai shekarar da da asuba limamu ya fito da yar wayarsa da yake ba wuta ya sa ta a gaba haka yana sallah wani barawan waya ya zo sahun gaba liman ya yi raka'ar farko fa sai ya ja waya ashe liman yana sallah yana duba waya ah to saboda ya tashi raka'a ta biyu ya gaba waya domin abin ma da ya sa ya gane ba shi kanshi ɓaran abin da ya sa ya yi sensin cewa lalle liman shi zai kama sai ya yana kulwar lawo da su ba kaga kuwa ai ya san da haka kafin yana kulwar lawo sai kawai ya yi irin kama alwalai shi ta kawai limamu shi ma ya ji kuma ya kamo shi to kun ji jela ga gani yana rajin ƙwarai da gaske to kun ji shaida ga wani yana masallacin masu yi labari aka ba aka ce mun ana ma tambaya na kan sallan mutane ne da yadda aka yi amma aka ce sai dai kamo shi eh ya gun sara na ina na to bari na ƙara ma tambayar qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq uku qul a'udhu bi rabbin nas shin kowace qul huwallahu kai ɗaya sai ka toba misali ko kuma sai kai qul huwallahu uku guda uku sai ka toba kuma ko kuma sai ka yi su qul huwallahu uku qul a'udhu bi rabbil falaq uku qul a'udhu bi rabbin nas uku sai ka toba duk wanda ka yi yayi duk wanda ka yi a cikin hukun nan kuma shin sai ka hada su duka kamun ka shafi jikin ka ko kuwa na yi kudu lawo uku su na shafi jikina na ƙara kula uzu biyar da falaki uku na ƙara shafa na ƙara duk kowanne ka yi ba laifi eh kowace ƙulwar lahu ka yi haka ai ba wai yawo za ake zuwa ba to fi ake yi na kowace ƙulwar lahu ko kuma ka yi ƙulwar lahu uku duka a musaka na yawa kowanne za ka yi na na to a musulunci an yadda a yi a yi ƙarya akwai wurare da musulunci yadda annabi sallallahu alaihi da kai ya ce ba makareci ba ne mutumin da yake kai kawo tsakanin mutane biyu don sulhu saboda ya ga mutane sun yi fada ya ga bayan da za a iya shirya su sai ya je misali zan wannan ya baci ya yi fushi sai ya zaga ya ce wani ne ya aiko ni ya ce na zo na baka haƙuri ya je wajen ɗayan ma ya ce wannan ne kuma ya aiko shi ya ce ya ba shi haƙuri wanda ya yi wannan mazala sallah ta ce ba makareci ba ne to amma sai ce sai ya yi ƙaryan da mafarki shi to in shawara ake nema to karka yi da mafarki saboda hadisi annan sallah ta ya zama cewa yi wato mafi girman ƙarya ƙarya mafi girma shi ne mutum ya yi ƙarya mafarki a kaga tunda an san ba da dama ne sai ka ɗan yar karama ko kar ka yi mafi girma kamar yadda aka ba da dama wajen hira da mata da miji na ka ɗan shuka ta ka ɗan shuka ta na a ɗan shuki shuki na yi ɗan daidai ne wallahu a'lam shine ya riga ka shine na karshe sarakuta za mu yi sallah insha Allah ba mu ci biyu ah kai ba maka to bismillah insha Allah za mu ci uku na Assalamu alaikum. na'am gaskiya ne ya ce akwai littattafai na fassarar mafarki wato to shi dai sai mutum ya hankali wasu littattafan na fassarar mafarki kamar ibn sirin shi ne suka ɗauka suka fassara shi in ka duba littafinsa ya sa fassarar da magabata suka wa mafarkai wanda ya yi mafarki da da teku ya shiga teku gashi gashi wanda ya mafarki da maciji gashi gashi misali nake wanda amma bai nufin cewa duk wanda ya mafarki kuma irin sa shine amma ya kawo na magabata tun na baya wani sai ka ga ya dace wani shi yasa aka ce da ma ka ringa bibiyan fassarar mafarkinka ko ka yi ta wannan tunda ainihin masu fassarar mafarki daman mai fassara mafarki na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi a masallaci ma an yi sallah biyu a yake cewa sahabbai akwai wanda yi mafarki a cikin ku in mutum yayi sai ya faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara in wata ran ba wanda ya sai ya ce to shi yayi sai ya gaya musu to kaga shine fassara da yanzu kai da kaje kana ta yawon neman fassara mafarki ka bi wancan hanya da malama suka faɗa ya fi sauki in ka yi mai daɗi mai kyau to ba shakka ka ba wa masoyinka labari in ka yi mara kyau ka nemi tsarin Allah ka yi sadaka ka yi shiru kawai shi ke wallahu ala to na ƙarshe na hadda sai ku sa tiyo ku zaro na dubu uku ku ba shi na? eh ana jawo na? eh a'a wayan ba za su biya ba sai su sa tiyo su zuko na dubu uku su ba shi kayan shi tunda kuskure ya yi shi ne abokinka ya kuskure ka ce in ya ƙara wucewa ya tsaya ba shi dubu uku ya huta sallu ala nabi kari salamu sallallahu سبحانك اللهم